الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورسول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول وجاء صفة الله سبحانه وتعالى والذي سيحرم أن سيحيا من القصة سامنا البركة سكمتا ci gaba da karatu na littafin ahalari yau za mu tashi sabon fasali kuma babban fasali wani shine fasali mafi tsada a wannan littafin daga farkon sahabu zuwa ƙarshe wato fasalin da ke mana magana a kan asahu wato rafkanwa na taɓa gaya mana a ɗaya daga cikin darussan ma wani littafi ko a farkon darasi cewa wannan bangare na wannan littafi yana da muhimmanci sosai kusan hatta a cikin littafin malikiya ba kowane littafi za ka samu ya rere maka waɗannan matsaloli kamar wannan littafin ba littafin ahaliri yana da muhimmanci sosai kuma inda ya fi kowanne muhimmanci a cikin shi ne inda za mu fara yau abin da ya shafi sujadar rabbanwa idan mutum ya rafana a sallarsa ya aikata wani abu bisa mantuwa a me zai aikata wato su da nan guda biyu da ake yi ko kabli ko ba ake wannan hanyoyi ne da ake gyara sallah saboda abin da ke aukuwa a ciki malamai suna cewa dama asalin sahu a larabci shine gafala mutum ya gafala daga wani abu ya aikata wani abu ko ya tasa aikata wani abu a fikufance kuma suna cewa su juju sahwi huwa ma ya kunu fi akhirin salati aw ba'daha li jabri khalali bi tarki ba'd ma'mur bihi aw bi fi'li ba'd manhiy anhu dun ta'ammud wala fi ta'rif sujud sahwi nan ne mai ta ko akwai mai shawar mutawa هو ما يكون في آخر الصلاة أيوة ما يكون في آخر الصلاة أو بعدها لجبر خلل لجبر خلل بترك مأمور به أو بفعل منهي عنه دون تأمل ما يكون في آخر الصلاة أو بعدها لجبر خلل لجبر خلل بترك مأمور به أو فعل بترك مأمور به أو فعل منهي عنه دون تعمد zai mutu gaba kuma a kara sanin abin da ya kuce insha Allah me ake nufi da wannan kalmomi shine abin da sun ce abin da ake nufi da sujudu sahwi shine abin da yake kasancewa a ƙarshen sallah ko a bayan ta in an ce ƙarshen sallah ma'ana kafin a sallame daga sallah a cikin sallah din wani shi ake ce sujudu qabli yawa domin sujudu qabli muna kiranta kabli me yasa saboda ana yin ta kafin a sallama yau ana kiranta ba'di kuma ana kiranta saboda bayan sallama yau to su jabar da ake kafin sallama ko bayan sallama li jabri khalalin saboda gyaran wani kuskure wani abu da aka rasa khalal shine abin da za a samu na wata kucika da take bukatar a cika ta a toshe ta shi ne ma'anin halal wani kuskure da zai auku jabir dama asalin jabir shi ne dole yawa a larabci ana cewa mutum jabir mai dora karaya jabir shi ne dora karaya ne idan abu ya kare shi ne asalin suna ne ga jabir halalin don gyaran wani abu da ya auku na kuskure don a toshe shi kuskuren ta bangare biyu bitarki ma'amurin biyu ko dai saboda barin wani abu da aka yi umarnin a aikata a sallah au bi fi'li manhiyin anhu ko kuma saboda aikata wani abu da aka hana shi a sallah duna ta'ammudi ba da ganganci ba wani abu dole sai ya shigo yau domin idan aka samu ganganci to sallah ta baci duk abin da ka aikata na abin da aka hana ko kuma ka bari daga abin da aka ba da umarni to yana bata sallah gurgudan menene ka aikata yau amma dole tun da zancen rabbano ake sai a fassara shi sai a kara wannan bayani a ce dole ta ammudi ba tare da wato ganganci ba to asali a wannan babin malamai suna cewa akwai dai sabanin da malamai suka yi umuman makabobin nan akan shin sujadan nan ya ake yi ta gyaran Allah wasu suka tafi da cewa ana yin sujadar kabli ne ko ma mai ka aikata duk kuskuren da kai a sallah kawai kabuli za ka yi wasu kuma da suka ce duk kuskuren da kai a sallah ba a ji za ka yi wasu kuma suka raba biyu za a yi kabuli a wani wuri za a yi ba a ji a wani wuri wannan shine irin su al-imam malik da shi da abu hanifa amma kuma sai suka saba a ina ne ake yin kabuli a ina ne ake ba a ji in suna ne ne na musamman da su ake yin abu ko ba ji ko kuwa mutum zaɓa zai duk inda ya ga dama ya yi akwai kusan ka ce ba da za a ce ijma'i ba mafi yawa da malamai sun kusan cewa idan har mutum ya samu kuskura in ya yi kabli a wurin ba ji ko ya ba ji a wurin kabli ba komai sallar sa yi lura da cewa an sami nasi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan karanto mana wurare biyar aka samu nasi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani wurin yayi kabuli wani wurin yayi bani sai wasu suka dauka kowanne kai ba matsala wasu kuma suka ce a'a kabuli kawai za a yi a kowanne gyara wasu suka ce ba a ji a kowanne to amma magana mafi ƙarfi ita ce maganar Imam Malik wanda ita ce mai wannan littafi ya rubuta ko in ce da yawa akwai malamai da yawa da suka rinjaye ita wasu ko sun ce ba ita ce rinjaye ba amma dai da yawa daga malamai sun rinjaye ita don haka zan tsaya a kan nasa din kasancewar shi ne a littafin da muke karantawa kuma sannan bai saba ma abin da ke cikin waɗancan masu shi ba na fata mu kwanciya yau a wurare biyar da aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wani abu na sujada kafin ko ba adi ga su guda biyar akwai wuri na farko inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idan shakka ahadukum fi salatihi ولم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليفرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يصلي فإن كان خمسا شفعها بهاتين بهاتين السجدتين وإن كان تماما لأربع كانتا تغريبا للشيطان ولا شيء آه ولا حديثي نفرق النبي صلى الله عليه وسلم قال duk wanda ya kokonto a sallarsa yana kokonton raka'a uku yayi ne ko raka'a hudu kana sallah misali ka yi raka'a ta biyu na farko a sallah Allah ka zauna ka yi tahiya ta farko ka miƙe da ka miƙe ka yi raka'a ta uku sai kana kokonton uku ne ko ko hudu yanzu wannan raka'a da kake ciki ta uku sai ko ta hudu to sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce falyafrahu shakk mutum ya kori shakkar wal yabni alamar sankana ya gini akan abin da yake da ya gini a kansa kamar me ake nufi zai zo mana bayani ma'ana in kana ta uku sai kai kokonton ta uku sai ko ta hudu sai ka ɗauka nawa sai yau ka ɗauka uku ce saboda ukun kana da ya gini kai uku yau sai ka gina akan cewa wannan raka'a ta uku ce don haka sai ka ƙaro ɗaya sai ka zauna ya ce to sai ka yi sujada kafin sallah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a wannan hali yau to shine wasu suka dauki cewa idan yau wasu malamin ta suka yi kabli ko ba a duk ana yi ne gurgurdan wannan hadisin ko to sai kuma suka ce in wani abu ya faru wanda ba a cikin wannan hadisin ba wani kuskuren ya faru wanda baya cikin abin da aka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi to a nan babban abin da zai fito maka da mazhabin malikin su malikin ce ya lura da waɗannan gurare inda aka yi sujada kabli za a ga rage aka samu inda aka yi ba'adi za a ga kari a shi sa sai da wannan ka'ida kawai in an yi kari a yi ba'adi in an yi rage a yi kabli yau amma an sama sama ba shi faɗi cewa wannan nan in an yi gani a yi ba a di in an yi digi a yi kan ba fahimta ce shi yasa yadda wasu malaman ba su fahimci wannan wasu suke kawai ko ina a yi kabli wasu suke ko ina a yi ba mun fahimci abu yau wuri na biyu shine inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin sallah raka'a biyar yayi rafkanwa sallah ce mai raka'a hudu a zahar sai ya manta ya raka'a biyar kuma da ya tuna sai ya shige da bayan sallam aka ji ma wannan menene kai akai an yi shige da bayan sallam wannan hadisin ibn mas'ud abu na wuri na uku shine a hadisin mashhurin nan da ake cewa hadisin zuwa daini wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallar azhar ko la'asar suka yi tabadi a riwaya ihda salatayn al-ashi haka yazo al-lafazin hadisi dai daga cikin sallolin rana ko wuni shine da ya sallar raka'a biyu ya sallama an yi tashi ya koma wani gefe ya dingina jikin abin da mumbarinsa na kututturen dabino ya ɗora hannunsa na dama a kan hagu suka ga kamar ransa a bace har masu gaggawa sun tashi su fara fita har wasu suna mun da an faɗi wa fa'an rage sallah daga raka a wuta ta dawo raka a biyu to shine sai wasu suka ce in ba fara jiwa aka ba a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai Abubakar da Umar suna gari kwarjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ana su ce musu komai saboda sun san annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da yayi daidai da haka suna tsoron kada su tambaye shi komai sai suka yi shiru Abu Hurairah yace a cikin masallacin akwai wani mutum hannunsa yana da dan tsawo ana ce masa bulli ya daini to shine sai yace ya rasulullahi wai an saukar da wahayi ne an rage sallah mai raka'a hudu ta koma biyu ko kuwa mantawa kai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ɗaya ba a ko ɗaya ba ba a rage sallah ba ban manta ba ma'ana ya yi sallah ta tashi sai shi zule din yace a ya rasulullah ai ko an yi lagi duba fa manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam duba ashe babu wanda ya wuce da hau ya rafkanu a sallah to shi ne sai ya tambayi mutane maganan nan da wannan bawan Allah ya faɗa haka take duk jama'a suka ce iya rasulullah raka'a biyu kai kai sallama shi ne tashi sai ya ƙara raka a biyu sai kuma ya suje su jada bayan sallah in kun jalla saboda me shi ma nan kun ga an samu ƙari domin har ya yi sallama ya koma ya zauna sannan kuma ya zo ya yi sujada ya yi wannan raka'o'i guda biyu sannan kuma ake sallama wannan kun ga shi ma ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam shine a ƙarshe sai yake cewa inna ma ana basharun mithlukum ni fa mutum ne irin an sa kama kan haula ina mantawa kamar da kuke mantawa yau wannan wuri na uku kenan wuri na hudu annabi sallallahu alaihi ya miƙe daga raka'a ta biyu da ya raka'a ta biyu maimakon ya zauna zaman tahiyya tahiyya ta farko kenan sai ya miƙe to shi kuma nan sai ya ci gaba da sallar sai ya raka'a ta uku ya raka'a ta hudu ya zauna a ƙarshe zaman ƙarshe ya yi bayan ya tahiyya sai ya sujada kafin sallama kuma ya sallama saboda me ya bar zaman tafiya yau mun fahimci wannan yau wannan shi ne abu na biyar kuma annabi sallallahu alaihi ya taba sallah ya sallama daga raka uku shi ma aka tuna shi ma ya cika dayar ya sujada bayan sallama waɗannan su aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata da kansa rasulun ku shi ne ya aikata to nan kuma malamai suka saba wajen me za a fassara ya za a ɗauki wannan ya za a ɗauki wannan to mu je ga littafin mu za mu tsaya ga abin da malam mai littafin ya faɗa mu fahimce shi insha Allah zan kokarin rage kawo wani abu daga wajen littafin saboda yana so mu fahimci littafin na fata mun gani yanzu abin da ba a cikin littafin ba zan kyale shi sai idan da wata matsala muhimmancin ta yi yawa ma iya kawowa amma so nake mu fahimci wannan juz'iyyar gaba ɗaya duk wanda ke da littafi ya zama cewa mun fahimci me aka rubuta a wannan littafi na ahalari kuma a wannan babi yau yace faslun amma shi a ba sakin nan to shi ke nan ai wannan kabiliyar ma da dai na
an kama dama gobe a mai ta abin da to ba matsala ga baki ya kan kabiliya da ba'diya din nan Haka.
karam gaza a yi da yawa gaskiya ne kuma gaskiya abu ne.
mai sauki ba matsala to kamar bayanin da kuma fara sabon fasalin insha Allah darasi na gaba ne na yar mukaddimar kadan ne ta zai mai sabon fasali yawa wanda ya sha ba da insha Allah to Allah ya sa mu dace Allah ya kara mana fahimta Allah ya kara mana ilimi mai amfani kuma ya ba mu ikon aiki da ilimin Allah ya sa mana albarka a rayuwar mu baki da Allah ya sa mana albarka a rayuwar iyalin mu da ƴaƴan mu Allah sa musu albarka a karatu cikin su da ayyukan mu baki daya Allah madaki ya tsare mana wannan kasa ta mu daga kowace fitina duk abin da ake san mu da shi na tashin hankali Allah kaɗai Allah ba mu haɗin kai da nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ƙara kimsa wa shugabannin mu inda za su yi maganin al'amuran da ke damun al'umma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين